الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا مجلسي نامو نكرة صحيح مسلم yau za mu tashi darasi na goma sha ɗaya insha Allah yau hudu ya hamukallah yau hudu ga watar jumadal ula hijira ta 1437 wadda ta daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi babu du'a'i ila shahadataini wa shara'il islam ko? na'am
باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام قال حدثنا عن بكر بن ابي شيبه وابو كريم واسحاق بن ابراهيم جميعا عن كثير قال قال ابو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال قال حدثني يحيى بن عبد الله ya kake sa kalan hasso biyu ne kala kala haddasa ne an yi sa kala din shikenan sai ka faɗe ta in bai sa bane sai kai ka faɗa نعم na'am حدث يحيى بن عبد الله بن زيد عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال ابو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أعطاك بذلك haka yake fa a ta'uka من ذلك akwai kaf ko ka fa inhum ata'u li zalik akwai wanda ya haka yake a cikin nuskar ka fa inhum ata'u li zalik to
فإن أعطاك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أعطاك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن أعطاك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتبع دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب na'am wannan ah, imam muslim ya ce ba ah, imam ah, wannan babin malam shurrahu sun yi masa ah, unwanin babin da cewa babu du'a ila shahadataini babin kira ya zuwa ga shahad- shahadataini wa shara'il islam da shari'o'in musulunci imam muslim ya ce haddasana abubakar ibn abi shaiba wa abu kurayb abu kurayb shine muhammad ibn al-ala al-hamadani ya daga cikin malaman muslim da yake yawan riwaya daga gare su ishaq ibn ibrahim ko shine al-hanbali ibn rahuya wanda yake a imam ahlul hadith malamin su malamin su bukhari wanda yana da shi ma mazhaba ta fikihu a jami'an an wake wake kamar yadda muka sani shine ibn al-jarrah qala abubakar haddathana wake menene fa'idan wannan ya mayyad ya ce qala abubakar haddathana wake me yasa imam muslim ya ware abubakar kuma wani abubakar yake nufi ibn abi shayba to me yasa ya ware shi ya ce haddathana wake wani isnadin ne daban sigar sama don ya bambance siga su sauran cewa suka yi an wake kaga da ya hada su su ukun gabaki ɗaya sai ya ce an wake sai ya ware abubakar ya ce haddasa na wake wato shi abubakar cewa ya haddasa na wake su ka sauran cewa suka yi an wake wani ɗaya daga cikin wato husnu siya- husnu sina'a na imamu muslim عن زكريا ابن إسحاق شنو عندك اسمه زكريا الساجي قال حدثني يحيى ابن عبد الله ابن الصيفي عن أبي معبد أبو معبد مولى عبد الله بن عباس كما يندى waɗansu masu riwaya suka bayyana ibn abu awana a cikin riwaya sai ya bayyana maula ibn abbas ana ce sunansa nafid ana cewa huwa min asdaqu mawali ibn abbas cikin waɗanda suke bararrun ibn abbas ya fi su duk ya fi su gaskiya kaga ana magana haddasa ikrima kenan ikrima maulan ibn abbas ne Mm. an ibn abbas shine abdullahi ibn abdullahi ibn abbas an mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal al- a- a- al-ansari al-khazraji al-khazraji al-ansari qala abu bakr ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال وكيع yakan ce an ibn abbasin anna mu'adhan qala ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato maimakon an mu'adh ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce anna mu'adhan qala to wannan shine abin da yasa imam muslim ya kawo wannan dan ya bambance cewa dan ya ishara ga sabanin lafazin an mu'adh da kuma anna mu'adhan akwai bambanci tsakani ko babu bambanci tsakani eh an mu'ad da anna mu'ad mai bambancin su
wannan anana ne wannan kuma kamar karfafa cewa ya fada ne in wancan an ana ce wannan kuma an ana ce wato saboda akwai sabani ne akan anna cewa za a bata ma'anar an ko ba za a bata ma'anar an ba wato za a dauke ta akan al-ittisal ko ba za a dauke ta akan al-ittisal ba za a dauke ta akan wato al-inqita daga cikin malamai akwai wanda suka ce anna ba kamar an bace ba ta nuna ittisal saboda haka sai ya zamanto cewar a kaga in an ce an ibnu abbasin an mu'ad kaga ibnu abbas ya bayyana cewar ibn mu'az ne ya gaya masa amma idan ibn abbas ne ya ce anna mu'azan qala kaga bai bayyana cewar daga wajen mu'az ya ji ba tayu yana shi kansa an gaya masa kissan ne domin bai halarci kissar ba ko da yake wannan abin nan ne abin nazari ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az zuwa ga Yaman a ƙarshen rayuwarsa to lokacin kuma ibnu abbas yana da wayo saboda haka ta ya halicci kissar na haka in yace anna mu'azan babu iskali akan akan inqita'in rasa to amma dai wajen malaman hadith waɗansu suna ɗaukar anna ma'anarta wato ba ittisal take nunawa ba ta nuniya akan inqita amma al-jumhur jimhurin malaman hadith shine cewa anna cewa an da anna ma'anar su daya duk suna nuni ne akan ittisal din suka cika sharuɗan ittisal aka samu wato haɗuwa tsakanin malami da ɗalibi da malaminsa kuma babu tadlis to amma imam muslim ya yi haka ne don ya nuna cewa akwai waɗannan lafuzza guda biyu gayar abin da ke ciki idan ma ibnu abbas bai halarci kirsa ba ya zamanto ya ruwaito ne sai zamanto daga cikin mursalus sahabi wanda za mu zo mu bayanin sa a darasin mu na gaba da mustala wanda mursalus sahabi hujja ne a bisa sahihin magana yace ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni bai faɗi inda ya aika shi ba amma a wata riwayar ya bayyana cewa a ba'athan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adhan ila al-yaman ibn abbas ya ce ya tura shi ila al-yaman al-yaman ita ce dukkan abin da yake wato arewa da makka ba wai yaman ta yanzu ba don hatta irin su wajen su najiran su abha su baha a kudancin saudi arabia duk yaman ne garuruwan su abu huraira a daus wanda su ne yanzu baha da abha duk suna daga cikin alyaman to annab sallallahu alaihi wasallam da ya tura shi zuwa yaman kala sai ya ce masa innaka ta'ati qauman min ahli alkitab kai zaka zo ma mutane waɗanda suke daga ahli alkitab mazuwa littafi ahli alkitab sune wanda aka ba su littafi daga cikin tafan Allah sune alyahud wan nasara sune ahli alkitab waɗansu suna cewa sai waɗanda ba su baddala ba suna nan akan akan ainihin koyarwar littafin na farko ba wannan da'ifi da'ifi ne a sahih hatta bayan tabdili ana ce musu ahlul kitab tun daga shi Allah ya ce wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wa furu akhirahu la'allahum yarji'un akwai kafircin da ya fice haka amma Allah ya ce musu ta'ifatun min ahli kitab saboda ka da tabdilin da kafircin nasu da suke Allah ya kira su ahlul kitab to Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai zaka zo ma mutane waɗanda suke ma abuta littafi fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah ka kira su zuwa ga shaida Allah ilaha illallah da shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne fa inhum ata'u lidhalik idan suka yi biyayya ga wannan a wata riwayar fa inhum ata'u ka lidhalik idan suka yi maka biyayya ga wannan in suka yi maka biyayya akan wannan amma nan sai a wannan riwayar sai ba a faɗi al-maf'ul bihi na ata'u ba fa inhum ata'u lidhalik idan suka yi da'a wato in suka in suka yi biyayya saboda an san wanda za su biyayya gare shi shine Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam fa alimhum ka sanar da su anna Allah tarada alaihim khams salawat cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane dare da a kowane wuni da dare fa in hum ata'u lidhalik idan suka biyayya ga wannan fa alimhum anna Allah tarada alaihim sadaqa ka ba su laba- ka sanar da su cewa Allah ya wajab ya farlanta musu sadaka ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim da ake karbanta daga wajen wa- mawadatansu fa turaddu fi fuqara'ihim a mayar da ita a cikin fakiransu fa in hum ata'u lidhalik idan suka yi biyayya gare a ga wannan fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to ka kiyayi wato dukiyoyinsu waɗanda suke na wato nagartattu kyawawa masu daraja shine wanda yake ya hada a cikin dabbobi ya hada ghazaratul laban jamalus sura wa kathratul lahmi aw su ya zamanto ga ga ga hantsa ga kyau da sura sannan kuma ga yawan nama da yawan gashi to kada ka ce za ka ɗauki wadda suka fi daraja a cikin dukiyoyinsu ka ɗauki tsaka-tsaki wattaɓi da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin babu shamaki tsakaninta da Allah bainaha ita addu'ar babu shamaki tsakaninta da Allah wani hadisin yana daga cikin usul na addini kun ga ya bayyana dai kira ya zuwa ga musulunci ya ce fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illa shine shahidin kira ya zuwa ga shahadati Allah ilaha illallah kuma da bayanin shara'i al-islam aka bayyana sallah da zakka kuma wani hadisin ya nuna fiqhud da'awa asali ne na fiqhud da'awa ya nuna fiqhud da'awa ta fuska da farko ka san wanda za ka kira ya ce inda ka ta'ati kauman min ahalil kitab ka san wanda za ka kira wani daga cikin usu fiqhud da'awa kafin ka je kai da'awa ka san wanda za ka kira inda shi yasa ba wato a, kafirai suka yi riko da irin wannan ilimin suka zo suka cici mu kafin su zo su- su kawo yakin mallaka sai da suka tura mutane suka san mutane da al'adunsu da komai da komai da yanzu babu waɗanda suka suka- suka karanta tarihin mutane daban-daban irin turawa kowanne mutane hawan da suke a can kan dutse sun san komai a kansu sai su turo mutum ya shekara da shekaru yana zaune cikin mutane ya san duk al'adun su ya rubutu a kansu saboda duk abin da za su yi su yi shi da ilimi sun san shi to kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koya mana kafin ka je wajen mutane ka san su to kuma sanin mutane ba za ka san su ba sai ka yi bincike sai ta hanyar sai ta hanyar neman bayani to kaga wannan darasi ne a cikin us- a ya daga cikin usul na usulul da'awa sannan daga cikin usulul da'awa wannan hadisin ya koya mana farawa da abin da yafi komai muhimmanci shine wanda yake asasi shine tauhidi wanda ake da shi a kansa a yi da'awa in farkon abin da za a yi da'awa a kansa aqida a kyautata aqidan mutane kuma sannan ya nuna mana cewar wajen da'awa ana yi a tadarruj ba lokaci zaka ba mu kowa da ko- zaka ba mutum ga abubuwa gaba ɗaya ba ka ba shi abin da yake in ya samu wannan to sannan ka dora masa wannan sannan ka dora masa wannan a hankali wa haka za Mm. ba lallai a ce wai a ato ta ya za a yi bayan addinin musulunci ya cika kuma ka ce wa mutum ba zai komai da komai ba a ai ba a ce masa an sa addinin musulunci ya cika ba a ce masa kada ka yi sauran ba a ai masa a hankali ka bari tukuna ya wannan sannan ya wannan sannan ya wannan yanzu kamar wata mace ce muke jin da akwai wani bawan Allah mutum wani malami a jidda da yakan je da'awa a kasashen a abin nan afirka ta yamma ta, ta, ta gabas tanzania kenya a abin nan somaliya da sauransu to ya je wa'azi na jin ko a tanzania ne sai wata mace ma'aikaciyar banki ta zo ta ce tana so ta musulunta amma ba za ta iya barin kayanta na banki da ake ce ta rinka shiga ba corporate shiga musan corporate shiga yadda ake mace ta sa dogon wando da court ko skirt da court corporate shiga bai na ma'aikatan banki ta ce ba za ta iya bari ba don za a hana ta aiki to ya za ta sai shi karki bar wani abu ya hana ki shiga musulunci shi da bai ce mata ki je ki ba ya ce mata karki ki ce mata a ba komai kya iya sa kya iya musulunta ki abin da kike so sai ce maka kai ki bar wani abu ya hana ki shiga musulunci ta ce ya za ta ce ni dai karki bar wani abu ya hana ki shiga musulunci babu babu abu kamar musulunci sai ta musulunta wanda ta musulunta ta shiga da zuwa kayanta da kayanta haka take zuwa tunda ba ce mata sai ta bar wannan ba sai a wajen aikin suka ga da gaske take musuluncinta lokacin sallah yayi za ta shiga wani dan daki ta sanya hijabi ta yi sallah sai su da kansu ma'aikatan bankin suka ce mun lura cewar wato da gaske ke dai kan sha'anin addinin nan kuma ai ba kun tun da kuna da ka'idar kaya da kuke sawa na addinin ku kirinka sanya kayan ki mana na addini su da kansu suka fito suka gaya mata haka wani kuma da ya zo akwai hadisin wanda ya zo ya yi zai shiga musulunci sai ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam zan yi sharadi ya ce me sharadin ka ya ce sallah biyu kawai zan yi ya ce sallah biyu kawai zan yi sai ce ka musulunta za ka yi sallah ya ce ka musulunta za ka yi sallah bai ce masa ya baka sharadin ka ba sai ce ka musulunta za ka yi sallah ta musulunta din kuma ya cika sallarsa to wannan kun ga yana nuna mana usulul da'awa dole sai ka mutane a hankali a hankali ko wannan hadisin a wannan a cikin usulul da'awa kenan a cikin ilimin hadith da usulul fiqh ya nuna mana kafa hujja da khabarul wahid zancen mutum daya kaga mu'az kawai aka turar ya isar da gabaki daya bayanin addinin gabaki daya bayanin addinin saboda haka min babu aula ka karba hadisi daya daga wajen mutum ɗaya kai aiki da shi idan an ce a gaya wa mutum addini ga baki ɗaya daga sakon mutum ɗaya a yadda da shaidar mutum ɗaya ba a ce sai mutum biyu ba in babu aula a karɓi riwayar mutum ɗaya a babin ilimi wadda ya kawo wanda shine hujjar malaman hadith da kan cewa kabarul wahid hujja riwayar mutum ɗaya in ta inganta hujja ce sana a cikin wannan hadisin akwai cewar masail na fikihu daga cikin cikin masail na usul a cikin wannan hadisin akwai cewar wannan ya nuna kan cewa kafirai hujja ne ga wanda suke cewa kafirai ba a dora musu bin furu'i shari'a ba tunda kaga ba a ce musu su yi sallah ba sai da aka ce musu su su shiga musulunci tukuna aka ce fa inhum ata'u li dhalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim ba ce ba a dora musu yin sallah da yin da ba da zakka ba sai da suka yi imani saboda haka kenan kafirai in ba su imani ba ba za a ce musu su sallah ba to amma wannan ba wai yana nufin kan cewar ranar alkiyama kuma Allah ba zai musu azaba da rashin yin sallah ba domin cewar ba a ce musu su sallah ba sai da suke imani saboda in su ba su imani ba sallar tasu ba za ta karu ba babu ma'ana akan umarce su to amma dai sukan kawo wannan hadisin a cikin babin istishhad ga wannan masala wanda yake masala ce ta usul kuma wannan hadisin ya nuna kan cewa wajibi witr ba wajibi bane tunda wannan hadisin a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu amma sallar da aka ce kawai a gaya musu shine khamsu salawat babu wuturi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wuturi da ayi amma yanzu kan cewa wuturi baya daga cikin salloli da suke wajibai tunda nan makamin makamin bayanin abubuwa da suke wajibai ne kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar a cikin musulunci idan mutum yayi nutuki da kalmar shahada wannan ya wadatar shi ne mazhabar ahlus sunna in yayi nutuki ya furci da kalmar shahada za a yi hukunci a kansa da cewa ya musulunta gashi nan faduhum ila shahadati ita ko shahada ana sanin ta ne da abin da aka yi lafazi da ita sannan a cikin wannan hadisin akwai cewar ya canci a akwai bayanin cewar wajabcin zakka da kuma cewar sa'i a wajen zakka bai halatta ya dauki duke da tafi kowace tsada ba sai dai dauki tsaka-tsaki kada shi kuma mai dukiya ya rowa ya bada wulakantatta sai sa'i ya dauki tsaka-tsaki kuma akwai cewar idan ya ketare iyaka har ya dauki wajen da ke tafi tsada ya zalunci wanda aka sa wanda ya zalunci mai haƙi kuma akwai bayani akan mummunan akibar zalunci da kuma kan cewa shugaba ya rinka umarnin ma'aikatansa da suke yayi zalunci saboda sau da yawa kamar yadda ake cewa ba a mugun sarki ko sai mugun mafari su ma'aikata su ne za su zo su bata siyasar shugaba da haka ya wajaba shugaba ya tsaya a kan mabiyansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mu'ad iyyaka wa kara'ima amwali ka haka sheji ne yake masa to bai kamata shugaba ya kyale ma'aikatansa sai abin da suka yi ba kamar hukuma ta je ta kafa karota ya kyale sai abin da suka karota suke fadon son yayi dariya saboda ana kama shi kuɗin karota eh shugaba sai don in ya tasa maganar gare su za su fi kimanta ta bisa maganar wani tun da sun san shi ya ɗauke su aiki to haka shugaba ya kamata ya yi ga ma'aikatansa ya nuna musu haƙƙin mutane da kuma su nisanci zalunci kuma ya nuna musu mummunan aƙibar zalunci shi ne ya ce فإنه ليس بينها وبين الله حجاب cewa almadlum wanda aka zalunta in ya daga hannu ko kuma in yace Allah ya isa to addu'ar sa ba abin da yake mata shamaki daga Allah tun za ta je wajen Allah wannan hadisin kuma an kafa hujja da shi akan cewar zakka ana bayar da ita ne ga mutanen da suke waje tunda ya ce tu hazu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim a karba daga mawadatan su a mayar ma da fakiran su saboda haka ba za a dauki zakkar Yaman a kawo ta Madina ba ba za a dauki zakkar Kano a kai ta Sokoto ba mutum zai bada zakka sai ba mutanen garin tunda sun ka an kafa hujja da wannan hadith din amma wannan hadith din an ce wannan babu hujja akai domin fuqaraihim zai iya nufin fuqara'il muslimi fakiran musulmai sannan a cikin wannan hadisin akwai bayanin cewar duk wanda zakka ta waje ba a kansa gani ne wadatacce ne don haka bai halatta a bashi zakka daga cikin nasibin fakirai ba ba za a bashi zakka don talauci ba sai dai a bashi zakka don bashi ana binsa bashi ko don a shi ya zama to ibn sabil ko wani sababi ba dai sababin rashin wadata ba tun da ya ce tu hazu min aghniyaihim ana karba daga mawadatan su saboda wanda ake karban zakka daga wajensa gani ne a cikin shari'a to in ka gani ne ba za a bashi zakkar da ake ba mu fakire ba dan ma'anar gani kishiyar alfaqir an fahimta wani hadisi ne wato da yake babban hadisi da yake da masail da yawa kun gani irin abubuwan da malamai suka ambata a kansa na'am na'am shine muhammad ibn yahya ibn abi umar na'am na'am wa awwal sanad na'am na'am abu asim shine wanda ake cewa abu asim annabi الضحاك ابن مخلد
عن مرئيا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن زيد بن سيدي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما
to wannan hadisin ya zo ya shi an abi ma'abad an ibn abbasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adhan bai bambanci da wannan riwayar da wancan hadisin na'am na'am eh to eh haka ne nan ya faɗi yaman can bai faɗa ba to wani ko akwai kuma wani mai kuma wani bambanci da ko gane tsakanin hadisan biyu na'am wancan hadisin mu'az ne yake wa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ibn abbas shine faɗin shawan da ne yawa ahsant wannan muhimmi ne shine abinda malamai suke cewa hadisin farko yana cikin musnadin mu'az wannan hadisin kuma yana musnad na ibn abbas saboda malamai da suke rubuta littafi akan masanid in za su kawo riwayar wancan hadisin sai su sa shi tare da hadisan mu'az wanda kuma suke rubuta in za su kawo hadisan ibn abbas sai su kawo wannan hadisin amma ba za ka in kana neman wancan hadisin in kana neman sa ka ce ka je kai musnadin ibn abbas ka duba daga farko har karshe ba gani ko gashi an ce ibn abbas ne ya ruwaito na ce a ai wancan da ya ruwaito daga mu'az ya ruwaito saboda ka ba hadisin sa bane hadisin mu'az ne sai ka je musnadin mu'az a can zaka same shi na'am wannan haka imam muslim ya kawo yayi ihala da riwayar ya ce bi mitli hadithi wake da kwatankucin hadithin wake wato a hadisin abu asim a wannan hadisin na abu asimin nabil ne domin abu asimin nabil shine ke daraja ɗaya da wake dukkanin su sun rawaito hadisin daga zakariya ibn ishaq as-saji to abu awana a cikin mustakhraj sai ya bayyana lafazin yayi riwayar ya kawo ta da yanda lafazin yake na'am
قال حدثنا عمر بن اسلام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عروه وهو بن الحارث عن اسماعيل بن اميه عن يحيى بن عبد الله بن زيد عن ابي معبد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن na'am cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya tura Mu'adh ya zuwa ga Yaman kala sai ya ce masa kai zaka iso ma mutane waɗanda suke ma'abuta littafi to ta zaman to farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine bautar Allah azza wa jal kun ga nan aka fassara shahadatu a bautar Allah da shahadatu an la ilaha illallah wato tauhidi idan suka san Allah فأخبره أن الله قد عليه خمس صلوات في يومه to ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi yawmihim wa lailatihim a daren su da ranar su فإذا فعلوا idan suka aikata sallar فأخبره أن الله قد فرض عليه زكاة to ka ba su labari cewa Allah ya farlanta musu zakka وخير من أغنيائه ana karbanta daga ma- mawadatan su وترد
a على الفقراء mayar da ita zuwa ga fakiran su فإذا أطاعوا بها idan suka yi biyayya akan wannan فخذ منه to ka karba abin da suka baka وتوقف بما أموالهم ka kiyayi wato dukiyoyinsu masu tsada to kun ga wannan ya nuna mana cewar wato ana riwayar hadith bil ma'ana Um, ana riwayar hadith bil ma'ana tun daga shi sun yi tasarrufi wajen ma'anar kamar waɗansu a wata riwayar ma a fadu'o a innaka tati qauman ahli ah, ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu su yi tauhidi kaga nan ya ce ibadati Allah ibadatillah kuma ce yace shahadati Allah ilaha illallah eh, ila shahadatain Eh. Eh. to wanda yake nuna sai duk kowa daga cikin masu riwayar yayi riwaya da abin da yake zai bada ma'anar wanda yake halal ne ne sharadin riwaya bil ma'ana
ya kasance ma'auni na da ma'auni ya san abin da tuhidul ma'ana ma yuhilul ma'ana ya san abin da yake canza ma'ana ya fitar da ita daga ainihin ma'anarta eh na'am na'am na annabi ne ke ne
a'a ba zai zama lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai idan an ruwaito shi bil lafzi Eh, da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito ma'anar dai ita ce eh eh na'am na'am
باب أمر كتاب الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وما له إلا بحقها ووكلت سبيلته إلى الله تعالى وبذلك من منع الزكاة أو غيرها من حدود الإسلام واحتمال الإيمان بشعائر الإسلام.
Mm, wannan babi ne mai tsawo yadda imam nawawi ya ambace shi yace babul amri bi qitalin nas babin da yake umarni da a yaƙi mutane hatta ya qulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah har sai sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato mutanen da suka hana kansu suka ki shiga musulunci suke yaƙa addinin musulunci Ah, wa yuqimu as-sala kuma su bada zakka wa yu'tu az-zaka kuma su bada zakka wa yu'minu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma su imani da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa anna man fa'ala dhalik da kuma wanda ya fada ya wanda yayi wannan wato yayi sal yayi shahadatu an la ilaha illallah ya fada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya tsaye da sallah ya bada zakka ya imani da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi asama nafsahu wa malahu ya tsare jinin ya tsare rayuwarsa da dukiyarsa illa bi haqqiha sai da haƙƙin wato dukiyar illa bi wato sai da haƙƙin dukiyar da da kuma ran shine haƙƙin dukiya a haƙƙin rai shine in ya kashe a kashe shi haƙƙin dukiya ya fitar da zakka da kuma in yayi sata a sanya shi dole sai a biya wa ukilar sariratuhu ila Allah ta'ala a dangana abin da ke cikin zuciyarsa ya zuwa ga Allah inda ya faɗa shi kenan a hukunci da zahiri da kuma hukuncin da kuma umarni da ya wa qitali man mana azzaka ay amri bi qitali kenan da kuma umarni da yakin wanda ya hana zakka aw ghairiha min huquqil islam ko wani zakka daga cikin haƙoƙin addinin musulunci wa ihtimamil imam da kuma babin himmatuwar liman bi sha'airil islam da kafa shari'o'in sha'airil islam alamomin addinin musulunci na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن سعد عن قيس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرش قال ومن فقال ابي بكر كيف تقاتل الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد اعصم مني ما له وحده الا بحقه واحسابه على والله لغادرن من فرض بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق والله لو ما عمل ضاره كانت أبنته كرسول الله صلى الله عليه وسلم لأعتدته على نفسه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل أو شرع صدر أبي بكر للكتاب فعرف أنه الحق
نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أقيل أقيل شين ابن خالد ابن أقيل الأيلي ɗaya daga cikin waɗanda suke ‘yan ajin farko cikin masu riwaya daga ibn shihab masu riwaya daga ibn shihab alwato a tabakatul ula su ne malik da sufiyan ibn uyaina da yunus ibn yazid al'aili da uqail ibn da uqail ibn khalid ibn uqail al-aili da shu'aib ibn abi hamza da muhammad ibn al-harith ibn abi dhi'b da kuma salih ibn kaisan wannan sune at-tabaqatul ula su uqail sune suka kasance tare da zuhri yayin da yaje ya zauna a hims abin yasa suka san hadisin sa kenan dan ibn shab ya fita da dan madina ne amma ya je sham ya zo ya zauna a hims hims gashi nan garin da shekaran jiya aka ce sun je sun kashe wajen mutum goma sha takwas a garin homs shine homs wanda za ka ji suna faɗan homs ba a cikin labari shine cikin siriya yake a cikin siriya yake ya zamanto abin nan kango garura masu tarihi ka duba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam garin yake da hedikwatar daular da ita ce daular banin umayya hirkutan su ne kafin ta koma dimashq qala akhbarani ubaydullah ubaydullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud wannan ya daga cikin fuqaha usaba an abi huraira daga abu huraira qal abu huraira yace lamma tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastakhla wastukhlifa abu bakr yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan sanya abubakar khalifa ba'dahu bayan annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam kenan wa kafara man kafara min al-arab waɗanda suka kafirta daga cikin daga cikin larabawa suka kafirta sune wato akwai wanda suka kafirta din nau'i daban-daban ne akwai wanda suka yi imani da wani annabin kamar a banu hanifa suka ce musulima annabin su ne akwai wanda kuma suka ce a su ba za su ba da zakka ba saboda ba za su a dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke bawa tunda babu shi yanzu ba za su ba da zakka ba akwai kuma wanda suka yi ridda kawai su suka ce su ba sun daina addinin kwata-kwata to shi yasa sai aka faɗi yace wa kafara man kafara min al-arab saboda ajnas ne daban-daban wanda suka kafirta daga cikin larabawa suka kafirta qala umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace li abi bakr ga abi bakr kaifa tuqatilu nas wannan akwai takdir wato sayyidina abubakar yace zai yake su sai sayyidina umar ya masa mu'arada yace kaifa tuqatilu nas وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذاك يا متاني باين منزا الله صلى الله عليه وسلم yace umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umarce ni da in yaki da mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah faman qala la ilaha illa Allah faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqi ya wanda duk yace la ilaha illa Allah ya tsare jininsa da dukiyarsa ya tsare dukiyarsa da jininsa daga gare ni sai dai da haƙƙi sai dai da haƙƙinsa wa hisabuhu ala Allah hisabinsa yana wajen Allah wallahi faqala abubakar abubakar sai ce wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz zakka ni kuma wallahi sai na yaki duk wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka wato yace zai yi sallah amma ba zai bada zakka ba fa inna az-zakata haqqul mal domin zakka ita ce haƙƙin dukiya wallahi nace yace na rantsi da Allah law mana'uni iqalan da za su hana ni wato da baibayi ai alhablul ladhi yurbatu bihi aljamal abinda ake daure raƙumi da shi ce da baibayi kanu ya uddunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka kasance suna bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i wallahi sai na yake su akan sun hana sun ki bayarwa fa qala umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab yace fa wallahi yace na rantsi da Allah ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital fa araftu annahu al haqq yace wallahi a bai kasance ba face gani na da cewar Allah ya yalwata zuciyar Abu Bakr ya sakankan wato hankalinsa ya kwanta lil qital da yaki waɗannan waɗanda suka yi ridda fa araftu annahu al haqq sai na san cewa wannan wato gaskiya ne abinda abubakar yake a kai wannan hadith din kun ga bayani ne kan cewar idan mutum ya musulunta a zahiri amma ya hana akwai haƙoƙin da zai hana wanda wannan cewa ya musulunta ba zai wadatar da shi ba domin idan ya tsayar da ya hana haƙƙin sai in ya hana haƙƙin wannan ba zai tsare dukiyarsa ba in ya hana wato yin shari'ar musulunci in ya hana ba da haƙƙi daga cikin haƙoƙin shari'ar musulunci kuma wani hadifin hujja ne akan cewa mutum in ya hana in ya hana zakka za a karba daga wajensa da ƙarfi idan ya ya ce zai ya in aka je za a karba da ƙarfi ya ce zai yaƙi ya hana ta to sai a yaƙe shi sai dai aka yaƙe shi a in aka yaƙe shi akan me zai mutu zai mutu akan a kan mai sabo ne kuku zai mutu a kan wanda yake kafiri so a kan mai sabo ne unless idan ya ce shi bai yadda cewa haƙƙi ne ba amma in ya ce haƙƙi ne amma kawai ya yi rowa da ita ba zai bayar ba to wannan kaga mai sabo ne amma in ya ce a'a shi ba wajibi ba ne shi bai yadda kan cewa dole ba ne to wannan shine sai ya zamanto za a zai mutu akan kafiri na alaikum assalam
kamar kuma ba da zakar da sun suna bin mutum ba shi eh da sun ba mutum wanda suke bi ba shi da su suke bi sai kawo sai su cire a cikin bashi eh waɗansu malamai sun halatta wannan amma alwara shine kada kai ka bashi zakkan sai ka ce to ya bashi na amma kai zamiya kai zamiya a wajen ba da zakka waɗansu suna cewa zakkar ba ba amma a sahi a da a ce gaskiya a ce ba ba ga baki ɗaya mutlakan zai yi wahala don saboda shi mutum wato basala ce take kowa ga ina jin ya take tana kowa ga wannan fara'in kamar kana da haƙƙi akan mutum sai haƙƙin sai shigo wajenka za ka iya yin zamiya kamar kana bin mutum bashi sai aka baka amana aka ce da Allah kai wa wani wannan kudin sai ce to kawo zan kai masa kuwa sai ce to an bani kudin kawo maka amana za mu bashi na ga sauran to a mazhabar malik suna cewa haka ya halatta da sharadi cewar ba zai kai zuwa ga abinda zai sarrafar da wato mutuncinsa ba ko lafiyarsa idan wato yin haka zai sa shi wannan mutum ya je kai shi kara ya ce an ba shi kuɗi bai bani ba saboda haka barawo ne kuma har a kawo a kafa shaida a kansa har wannan ya sa a ci masa mutunci to bari shi ne ya fi amma an baya jin tsoron wannan in ya san kan cewa mutum ne wanda yake zai yadda da haka ba zai kai ya zuwa ga zubar da mutuncinsa ba to suka ce babu laifi wace
bayan ka bashi da bai kashi ko ko kafin ka bashi kace to ka sa ka bashi da rage ne kakkarawa na rike shi a bakin su wani ya halatta da ka yi wannan
eh to gaskiya a na'am eh baka bashi baka aje eh wanda na gani an yi misali kudi aka wani suwa da kusan dubu ɗari takwas amma da talatin sai da ya zo zai ɗauki zarka an gaya masa da mafarsa da komai ya yi kura sai ce to amma ya san akwai wani sanyi a karkashi a ɗauko ta wannan ba da rami sai aka ɗauko littafin sai aka ɗauka masa adadin abin da ake ba shi a kudinsa kusan wannan dubu da ke bukari sai aka ce to wannan talatin da ne an ba shi kar a ce an abin da ita hannun zarka ce amma wani ɗari takwas ɗin ko ba shi da ake bin sa ne an biya masa da kudin zarka
ya ce da aka waka gizo ke neman mace a gura gaskiya ne ta ce masu ne zakat ta yi gaskiya tunda an gaya masa an gaya masa kuma an sanya shi ya bayar a sai dai kawai a idan ba a gaya masa bane wannan zai zama to tasarrufin fuduli in ba a gaya masa amma yadda aka gaya masa an gaya masa kan cewa gashi haƙƙi ne wanda yake aka zami a cikin wannan amma gaskiya malamai suna cewa a kamar yadda yake a cikin mazhabar malik cewa kada mutum ya haka wajen zakka sai dai ya bashi sannan ya ce masa ya biya shi haƙinsa domin ta yiwu akwai wani bashin wanda yake ya fi naka tsanani a kansa watakila kai naka za ka iya yafewa ko za ka iya ci gaba da sauraro amma akwai wani wanda yake ba zai iya sauraro ba kamar alal misali akwai kuɗin gida akwai kuɗin haya a kansa to ga kuɗin haya kuma yana daga cikin larura
wani wanda zai ba da wannan dalil zai ba da dubu ɗari ta kwanan ayyana da yana zai zai iya yaba bashi
wannan nake ganin tun da kai zaka ba da zakar zaka iya fasa ba wa wannan ka ba wa wani sai kai tunanin cewa in kai wannan kama taimaka masa ka fitar da shi daga wani kunci daga kunci na bashi akwai wani wanda yake akwai wani wanda yake shi kuncin nasa ya fi kuncin bashin tsanani
malam da aka wasu aibata ba ta shiga hannunsa ba kaga bai samu mallakar ta ba bai samu mallakarsa ba amma kamar an yi masa wakilci ne na'am malam da ba kansa Ban ji ba.
ana dun dan shi aka fitar dan shi aka fitar da
a ba zai zama to dan shi ba zakka hakkin Allah ne dai kawai mutum ya ya a a ya almuhim dai gaskiya ni na manta lokacin da muka yi karatun iziya na yi tafsil akan wani amma yanzu gaskiya ba zan iya tuna tafsil din da ne ba Mm. amma dai zan iya tunawa kan kan cewar wannan a a matabar malik suna kin yin haka amma kan cewa suna ibtalin zakkan suna bata zakkar kan cewa zakkar ba ta yi ba babu wanda ya ce zakkar ba a sani na ba a cikin abin da zan iya tunawa ba wanda ya ce zakkar ba ta yi ba Mm. amma insha Allah ah, zan ƙara duba matsalar insha Allah ko akwai wanda zai iya tuna abinda muka yi karatun wanda sai wanda muka yi karatun iziya da su na'am na'am a cikin motsa eh to yawanci na motsa ba kamar iziya ba iziya da yake fiqihu ne sosai wani lokaci na fi duba mazahib daban-daban na'am
أو حدثنا أو طارق وحمد بن يحيى وأحمد بن عيسى abu tahir shine ahmad ibn tahir na'am قال أحمد حدثنا وقال أخبرني أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله حصل مني ما له وله إلا بحقه والسلام على الله yunus a cikin wannan isnadin shine yunus ibn yazid al-aili shi ma yana cikin at-tabaqa al-ula daga cikin ɗaliban ibn shihab a kun ga wannan hadisin ya ruwaito shi da riwayar a sa'id ibn al-musayyib wanda ya nuna cewa ibn shihab yana da malamai guda biyu a wannan hadith din ubaidullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud da sa'id ibn al-musayyib riwayar ubaidullah ita ta kawo kissar da ke tsaka muhawarar sayyidina umar da sayyidina abubakar amma wannan riwayar ta abu hurairah ta tsaya akan almarfu faqat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nas an umarce ni da na yaki mutane ah, ah, hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah abin da yasa ake iktisari akan la ilaha illallah saboda ta tabam ita ce dai mashhuriyar kalimatut tauhid din amma ta tabamman kan cewar muhammadur rasulullah ta tare da ita faman qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah na'am
umar ya ce ne bistan umayyah bin bistan ɗaya daga cikin malaman imam muslim ne a ba zan iya kiyaye tarjamarsa ba gaskiya yanzu Eh, kusa wani lokaci za- ya kamata ya zama tokanci muna tare da takribu tahzib a nan kamar yadda malamin mu sheikh abdul muhsin al-abbad rahmat eh, hafizahullah ya kasance yan ana lokacin da aka zo ana karatun abu dawud saboda za a kawo za a zo da ruwa waɗanda suke da ifai wanda ake magana a kansu ko sai sai ce a duba tarjamarsa a cikin takrib ya kasance koyaushe da eh, da takrib a gefe taqribut tahdhib na ibnu rajab na ibnu hajar saboda haka daga darasi gaba zamu rinka kawo irin tambayan kamar wani sai ka samu cikakke sai a karanto maka ji umayyah bin bisfam amma dai yana daga cikin basriyin basri ne na'am
قال حدثنا أحمد بن عبد الضيف قال أخبرنا عبد eh العزيز ahmad ibn me
عن عبد الضيف na'am na'am
قال أخبرنا عبد العزيز يعني جاء ad-darawardi shine abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi al-madani saduqun
أما حاء وحدثنا عمير بن إسماعيل واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا روح shine ibn al-qasim
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه Abd- al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub ana ce masa maula al-hura- maula al-huraqa al-madani ɗaya daga cikin waɗanda suke a ru- a ruwatu ahlil madina na'am عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي yace an umarce ni da na yaƙi mutane har sai sun shaida da la ilaha illallah wa yu'minu bi kuma su yi imani da ni dan da ya zo wajen shahada sai ya ce sai ya kara da wayu minu bi amma kwacan da yake wajen kaul ne sai aka ce hatta ya kulu la ilaha illallah domin alkaul din ya tazamman ash-shahadatin na'am da kuma suka yi imani da abin da na zo da shi idan suka aikata wannan to sun tsare du- ji- eh, rayukansu da dukiyoyinsu sai dai da haƙƙinsu hisabinsu ko yana wajen Allah jalla wa'ala to kun ganin a cikin lafazin ya ƙara da ah, abin nan wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi na'am an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala an uqatilun nas uqatilun nas Ah, to bukatilun to in ya zamanto da ya zo in ta tabbata a riwaya sai ya zamanto khabar ne bi ma'anar wato khabar ne bi ma'ana almubalagha fil wato fi ah, wato isa matuka wajen aiki da umarnin da aka an yi umarnin har an aiwatar wato ina yakin mutane Mm. har sai sun faɗa haka wato wannan zai zamanto min babil khabar alladhi yuradu bihi al-amr kamar wal walidat wal walidatu yurdi'na auladahunna kaga khabar ne bi ma'ana al-amr in riwayar ta tabbata kenan Mm. idan riwayar ta tabbata amma bari mu gani hadisin al'ala maulal khuraqa bari mu gani a cikin ai bai kawo wannan bai kawo na'am na'am eh gashi kokare haka ne haka ne a cikin riwayar ah, ah, Abbas ibn Muhammad ad-duri Abbas ad-duri ya ruwaito daga Umayyah bin Misbam to gashi nan ibn al-muntashir al-aishi umayyah ibn bistam ibn al-muntashir al-aisi abubakar al-basri ban yi kuskure ba da na ce maka basri ne yace haddathana yazid bin zurai qala haddathana rawh ibn al-qasim an al-ala ibn abdurrahman ibn yaqub an abihi عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقاتل الناس uqatilun nas ba da umirtu an uqatilun nas ba uqatilun nas amma kaga yayi ishara ga cewa lafazin muslim umirtu an uqatilun nas amma abu awana shi uqatilun nas
yana nuna rukunin baya cikin musulunci na'am yana nuna ruwa ya fata cikin wannan kuskure suka yi kenan suka ta a'a ba wai kuskure suka yi ba sai ta yi ina jin anan me yace umayyatu bin mistam wal lafdhu la gaskiya wata irin nusa ka za ta fi domin ya ce lafazin umayya ne umayyatu bin mistam sai dai in ya tunda ya ce wal lafdhu la saboda haka wanda suka gashi kuma ga lafazin umayya anan lafazin umayya ce ne da kamar ya ka faɗa babu umirtu din kamar yadda abu awana ya bayyana kun ga fa'idar littafin istikhraj kenan abu awana ya bayyana riwayar kamar yadda take daga riwayar umayyah bin bista saboda ka wannan nuska ta ku ita ce daidai a cikin wannan lafazin a cikin wannan ba a cikin wannan hadith din ba a cikin wannan riwayar na'am Mm.
yake kawo irin wannan bambancin iska nusa haɗin bambancin nusa yawanci wajen riwayar hadith din ne
domin na ji a bukari ma karatun bukari sai aka eh ya shafi akwai ana samun bambancin nusa da ji ana cewa kamar irin muwaɗa ba ce ɗaliban mali da suka rawaito abubuwa ban ji ana cewa su ma bukari da muslim suna da ɗalibai da suka rawaito abubuwa a suna da shi suna bukari akwai nuskar firabri akwai a nuskar a- a ahmad ibn maslama suna da ruwat na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن زياد عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر abu sufyan shine talha ibn nafi
عن عن- وعن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريره wannan hadith din hadisin a'amash amma yana da ya rawaito shi da isnadai ne daya an abi sufyan an jabir abi sufyan shine talha ibn nafi daga jabir daya kuma an abi salih shine dakwan as-samman az-zayyat an abi huraira qala su su biyun da jabir da abu huraira suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas bi mithli hadith ibn al-musayyib da kutankucin hadisin ibn al-musayyib an abi huraira to nan akwai rashin akwai riwayar al'amash gashi kuma mudallis ne kuma ya yi ta bil'an'ana to sai dai riwayar hafs ibn riyad daga a'amash ana daukan ta alas sama saboda a ɗaya daga cikin ƙara'in da ake karɓar riwayar a'amash kenan bil'an'ana idan hafs ibn riyad ne ya ruwaito hadisinsa kuma ma a wajen shawahid ne wal mutaba'at mu ƙarasa don an ce sauran minti biyu ko na'am وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي yani ibn mahdi يعني بن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah فإذا قالوا لا إله إلا الله أخرجني ما أرضى ما يرضى domin suka ce la ilaha illallah sun tsare jina ji- rayukansu da dukiyoyinsu sai dai da haƙƙinsu حسابهم على الله hisabinsu yana wajen Allah ثم وراء sannan ya karanta فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير ni nan a wajena inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir Mm. thumma qara inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir ba tare da fadhakkir din ba haka take a cikin ni ta wani nusar ko yaya nusar ku take kuma haka take to saboda haka nuskar ka tana da abun dubawa kun ga wannan a riwayar abu zubair kun tuna da abu zubair kun tuna da abu zubair abu zubair an jabir kun tuna da shi mai mushkilarsa mai mushkilan abu zubair an jabir tadlis kuma ya ruwaito hadisin bil an'ana to amma wannan an anasa tana da mushkila Eh? a cira zo a cikin shawahid asali hadisin abi huraira ne kuma ma bayan haka ma kuma ya zo a cikin mutaba'a abu zubair ba shi kaɗai ya rawaito daga jabir ba ga abu Su- a- a- a- ga abu sufyan talhata bin nafi saboda haka wannan an ana ta ibnu zubair ta abu zubair ba za mu damu da kan cewa bai bai bayyana haddasana ko sami'tu ba wannan ba illa bace na'am to lokaci yayi ko to
قال حدثنا عبد الرزاق عن اسماعيل مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الفتاح عن شعبة عن واحد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني ماءهم وأموالهم إلا بحقها وإحسانهم على الله na'am Ah, yace haddathana abu ghassan shine al- abu ghassan al-misma'i malik ibn abd al-wahid haddathana abd al-malik ibn as-sabbah an shu'ba an waqid ibn muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar an abihi shine muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar an abdullah ibn umar ya ruwaito daga kakansa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمر شيني دنيا كمتاني حسيس يشهد لا إله إلا الله da kuma cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa yuqimu sala wa yu'tu zaka su tsayar da sallah su bada zakka fa idza fa'alu dhalik fa idza fa'alu in suka yi asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sun tsare dukiyoyin rayukan su da jinin da da dukiyoyin su illa bi haqqiha sai da haƙƙin su wa hisabuhum ala Allah kuma hisabun su yana wajen Allah to wannan hadisi na ibnu Umar me ya ƙara wa yuqimu as-sala wa yutu az-zaka a cikin hadisin Abi Hurairah babu wannan to da wanda ya nuna kan cewa inda Abdullahi ibn da sana da hadisin Abdullahi ibn Umar aslan sayyidina Umar zai rigima da Abubakar tunda an ce har sai sun bada zakka to wannan sun ki bada zakka saboda haka kaga za za a yake su kenan kuma da sayyidina Abubakar yana da wannan hadisin zai hujja da hadith da qiyas dan sai na bakar hujjarsa da kiyasi ne zan yaki wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka to da aka wannan ya nuna maka kan cewar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tana buya takan buya ga mafi girman sahabbai ka duba yadda mulazama abubakar da umar suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da sayyidina ali yake cewa ina ji kullum annabi yana cewa da haltu ma abubakar wa umar kharajtu ma abubakar wa umar kusan kullum suna tare amma gashi wata sunna ta buya gare su shi sai na umar yana yana ganin a a abin nan gashi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam umurti an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah shi kuma abubakar yana cewa Allah qatilan da man farraqa baina zakati wa baina salati wa zakka to kaga inda sa da hadisin ibnu umar da yace wa yuqimu sala wa yutu zakka kaga shikenan sai to ai shikenan ga hujja eh a umar shi yayi aiki da zahirin hadith ne sai dai wannan hadisin nasa am ne shi kuma abubakar ya yi hujja da ƙiyas wanda ya nuna kan cewa al'am ana taksisin sabir ƙiyas na'am na'am a to me ne hujjar su ta me yasa suka kawo wannan hadisin eh to amma ai sauran hadisai sun yi taksisin sa ko na da'awa sai kai kiran mutane to su wanda suke wanda suke yaka din ai wanda suka ce la ilaha illallah ne ko sun faɗa amma la ilaha illallah din ba sun ce sun ce in ma kai sallah sallah ka ba ta amfani ka ba in ma ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah din ka ba ta amfani ka ba haka suke faɗa a cikin kaset ɗinsu ko ku zaura ga yaushe suke aiki da wannan hadisin wannan hadisin ai hujja ne a kansu na'am Suwaid ibn Sa'id yana daga cikin wanda aka yi ma Imam Muslim a biki akan yayi ruwaya daga wajensa saboda ana danganta shi zuwa ga rauni rauni eh har abu zur'a yana cewa kuna cewa ku ne kun rubuta littafi hadith za ku je kuna riwaya daga irin su suwaid ibn sa'id za ku ba mu yan bid'a hanya su rinka suka akan malaman sunna shine sai yake cewa to ayo hadisin irin su suwaid ibn sa'id ina da shi ta hanya ingantacciya amma na son ulul isnad ba zan samu wannan ulul isnad ba na rage wasu da sai na ruwaito ta hanyar sa sai na ruwaito hadisin da yake na san ingantacce ne ba ta hanyar sa ba amma sai na ruwaito ta hanyar sa ina dogaro akan ingancin sa a wajena ba ina dogaro akan shi wajen tabbatar da ingancin sa ba ga ma nan kun ga ma babu iskal akan Imam Muslim dan ya harwaito shi maqrunan ya hada shi da Ibn Abi Umar shine Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adami na'am
قال حدثنا مروان يعميان الفزاري suna nufin marwan ibn muawiyat al-fazari
عن ابي abi مالك malik shine al-ashja'i عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله na'am abu malik shine al-ashja'i sa'ad ibn uh, sa'ad ibn tariq ibn ibn ashyam al-ashja'i babansa shine tariq ibn ashyam al-ashja'i al-kufi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirta da abin da ake bauta ma ba Allah ba haruma maluhu wa damuhu dukiyarsa da jininsa shine wato ransa sun zamanto haramtattu masu alfarma wa hisabuhu ala Allah hisabinsa yana wajen Allah to kaga ya ka- eh, wannan ya nuna sharadin la ilaha illallah din shine ai aiki da mujibinta shine wa kafara bima yu'badu min duna in mutum ya ce la ilaha illallah amma kuma yana bauta ma yana zuwa a- a- a- a- yana da gunki da yake bauta ma ya ajiye a gida to kaga wannan bai tsare dukiyarsa da jininsa ba bai musulunta ba dole ya ce wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafurta da abin da ake bauta ma min dunillah na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن احمد abu Ah- khalil ahmad suleiman ah, ibn hayyan
حاء na'am قال وحدثني آه، حد- وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر اسمه wato maimakon man kara la ilaha illallah sai ya ce man wahadallah wannan wani lafazi kenan to waɗannan wannan hadisai na wannan babin suna nuna hukunce-hukunce masu yawa Ah, ah, na farko dai fi dalilin ala shaja'ati abi bakar akwai dalili akan jarunta ta a sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa taqaddumahu fi shaja'a da kuma wato isa wato zamantowa shine jagaba wajen jarunta wal ilm da ilimi ala ghairihi akan waninsa fa innahu thabata lil qitali fi hadha al mawtin al azim domin ya dage ya cije akan yaki a wannan a wannan bigire wanda yake mai girma alladhi huwa akbaru ni'matin an'ama Allah ta'ala biha ala al mus- al muslimin ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce mafi girman ni'ima da Allah ya ma musulmi ni'ima da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ba dan tsayawarsa ba da karshen addinin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an yi addini an gaba shikenan kowa ya kama gabansa da ba don wannan tsayuwar da sayyidina abubakar ya ba Mm. to shi yasa shi yasa a abin nan shi yasa yan iran suke kinsa saboda da ba don shi ba da daular su har yanzu tana nan Mm, shi din nan shi ne shi ne da haka haka suke wannan kyashin ne wannan kiyayya ce har yanzu take nan eh maguzanci ai shine ai maguzanci ne ai sayyidina abubakar ya yi istinbadi da wannan hadisi min al-ilmi daqiq min al- min al-ilmi bi daqiq nazarihi wa risanati fikrihi ma lam yushariku fil ibtida'i bihi ghayruhu ya da wato wannan kiyasin da sayyidina abubakar ya yi ya nuna wato zurfin ilimin sa da kaifin basirarsa wanda babu wanda ya gano wannan sai shi salihada wa ghayruhu da saboda wannan da wani falihada wa ghairihi saboda wannan da waninsa mimma akramahu Allah bihi da abu- na daga abin da Allah ya ya bashi daraja da shi ajma ahlul haqqi ala annahu afdalu ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa shine mafificin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin nan akwai jawazi muraja'atil a'imma ya halatta a yi jayayya da shugabanni da manya da ai munazara da su li izharil haqq dan a bayyana gaskiya kamar da sayyidina Umar ya tayar da Abu sayyidina Abubakar sai ta zaka yaki mutanen da suka ce la ilaha illallah wa fihi anna al imana a cikin hadisin nan ya nuna cewa imani sharadin sa al iqraru bi shahadatayn kai iqrari da shahadatain wato ka yadda a cikin zuciyarka kuma kai lafazi da su ma itiqadihi ma tare da itiqadin su wa itiqadu jami'i ma ata bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da itiqadin dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa qad jama'a dhalika sallallahu alaihi wasallam bi qawli uqatilun nas hatta yaqulu la ilaha illa wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi kamar inda wannan riwayar ta nuna wa fihi wujubil jihad a cikin hadisin akwai wajibcin jihadi wanda wajibci alal kifaya Eh, wa fihi siyanatu mali man ata bi kalimati tauhid a cikinsa akwai wajabcin tsare dukiyar wanda ya zo da kalmar tauhidi wa nafsuhu a tsare dukiyarsa da kuma kansa walau kana inda saif ko da kuwa an zo masanan da za a- a- a- ko da wato an sanya shi ko da ya zo gab da za a kashe shi ne ka daga takobi za a kashe shi sai kawai ce la ilaha illallah to dole ka kame wa fihi anna al ahkam tujra ala zahir hukunce hukunce akan zahiri ake yin su kaga dukkanin su ana cewa wa hisabuhum ala allah wa- wa- wa- wa wukilat sariratuhum ila allah a dangana sirrin su zuwa ga allah wallahu ta'ala ya tawalla sarra Allah yana jab- ya tawalla sara'ir yana jibintar abin da yake a boye wa fihi jawazul qiyasi wal amali bihi ya nuna halaccin yin qiyasi da aiki da shi ta ina aka samu wannan aikin sayyidina abubakar wa fihi wujubi qitali mani'iz zakka a cikin sa akwai wajibcin hana wadan yaki yakar wadanda suka hana zakka aw sala ko suka ki yin sallah aw gairi himamin wajibatil islam ko wani su daga cikin wajiban musulunci qalilan kana aw kathira ko kadan ko mai yawa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam law mana'uni biqalan aw anaqan a wata riwayar yazo da anaqan shine dan akuya wa fihi jawazu tamassuki bil umum لقوله فإن الزكاة حق المال سيدنا أبو بكر يرقو دا الز- الأموم أنا يتي فإن الزكاة حق المال وفيه وجوب قتال أهل البغي أتكين سأقوي وجبتين وأن دا سكي وأن دا سكت أو كما كامي suka shiga cikin haƙƙin al'umma suka ɗau shi ne albugatu kenan su ne wanda suka ce za su yaƙi al'umma suka ɗauki mataki suka- suka farma al'umma wajibi ne a yaƙe su su ne ake ce musu albugatu albugat wajibi ne a yake su domin kamar waɗanda suke daga cikin musulmi daga cikin su suka ce suka ce ba za su ba da zakka ba kuma har suka tsara kansu suka ce za su yi yaki wayannan bugat ne wa fihi wujubu zakati fi s- fi sihal tab'an li ummahatiha Ah, ah, wajibcin zakka akan wato ah, a kananan ah, dabbobi waɗanda suke marasa marasa ah, ah, ah, marasa bargo ba masu kiwa ita wanda wanda ake ce mata su ne ake ce musu as-sikhal as-sakhla wa fihi ijtihadul a'imma fi nawazil wannan ya nuna kan cewa ma- ma- shu- malamai suna hij- yin ijtihadi a cikin sababbin abubuwa da suka zo wa radduha ila al-usul da kuma su mai da su ya zuwa ga a, asalin su wa munadaratu ahli al-ilm da kuma wato ja- da da munakasha da malamai masu ilimi akan waɗannan wa ruju'u man zahara lahu alhaq ila qawli sahibihi da kuma wanda bai- gaskiya ta bayyana gare shi ya dawo ya zuwa ga qawlin sahibinsa to yawanci abin da yake samu damu mu kenan Mm. Za- shine ake ce ma zalunci ka bi gaskiya ta gane amma ka ce haba Mm, ta za in bi shi ta za in bi shi to wannan shine zalunci wa fihi tarku tahtiyatil mujtahidin al mukhtalifin a cikin sa akwai barin danganta wanda yake yi ijtihadi ko da sun in sun yi sabani ya zuwa ga kuskure Mm, tunda kaga nan ba a danganta sayyidina Umar ya zuwa ga kan cewa yayi kuskure ba tunda ijtihadi yayi yana da ladan sa guda daya a cikin furo sashin su da sashi wa fihi anna al ijma' la yanaqidu idha khalafa ahl idha khalafa min ahli al hal wal aqd wahid a cikinsa akwai cewa ijma'i baya tabbata idan wani daga cikin waɗanda suke ɗaurawa daga cikin muhimman al- 'yan al'umma ya saba ba za a sami ijma'i ba da sayyidina umar bai yadda ba da ba a sami ijma'i ba amma da kasancewar irin su sayyidina umar sun yadda to aka ce an yi ijma'i wannan shi ne sahihi amma waɗansu daga cikin malaman usul sun saba akan wannan wannan su ne fa- masail da suka zo akan wannan na'am za mu ƙara wani babin ko نعم باب الدليل على صحة الإسلام إسلام من أدره الموت ما لم يشرع ما لم يشرع إلا وهو الغرار ومسك جواز الاستغفار للمشركين والتوبة والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب أصحاب الجحيم ولا ولا يكن- ولا يملككم من ذلك شيء من الوسائل yace babu dalili babi na dalili ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yashra fi an-naz'i babun dalili akan ingancin musuluncin wanda mutuwa ta zo masa in ya musulunta matsawar bai shiga cikin lokacin zara rai ba an-naz'u shine zara rai wa huwa al-gharghara shine zuwan rai zuwa ma- shine rai ya iso makogaro wa naskhi jawazil istighfar lil mushrikin da kuma bayanin shafewar halaccin nema ma mushrikai gafara wa dalilu ala anna man mata ala shirk da kuma dalili akan cewa wanda ya mutu akan shirka fa huwa min ashabil jahim to wannan yana daga cikin yan wuta wala yunqidhuhu min dhalika shay'un min alwasail wani abu daga cikin tsan- tsanuka da ake da su ba zai tsirar da shi daga wannan ba duk wani tsani ya yanke idan dai ya mutu akan shirka na'am
قال وحدثني حمزة بن يحيى الكوفي na'am haddasa yace har malatu bin yahya at-tujibi al-misri daga cikin malaman misra kun san bu- imam muslim ya je misra shi yasa irin su suwaid ibn suwaid ibn sa'id da su harmala da su ahmad ibn tahir da su abu tahir da isa ibn ah, ah, ah, ahmad ahmad ibn isa ibn sarh kai eh, malaman misra da yake suke su yake ruwaya daga wajen su na'am
قال أخبرنا عبد الله بن وهب eh, imam ahlul misra kenan albajirin malik
قال alfah ahmad a- wa- a- a- a- abin nan a- abdullahi ibn wahab
قال أخبرني يونس yunus shine ibn yazid al-aili yunus mu ya gabata da zuko mun ce shi ma cikin yan tabaq al-ula ne yunus ibn yazid al-aili su ma daga cikin yan hims ne wanda suka zauna tare da ibn shihab az-zuhri da ya zauna a sham
عن ابن شهاب na'am daga ibn shihab az-zuhri قال أخبرني سعيد بن المسيب na'am yace akhbarani sa'id ibn al-musayyib ibn hazza ibn huzn عن أبي na an abihi daga babansa shine abin da yasa na- na faɗi sunansa kenan Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi ah, ibn Abi Wahab al-Qurashi Hmm, mai lokacin idona da kwari yana rubutun yadda na so ɗan ƙanana yanzu idan ya Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahab al-Qurashi an abihi daga babansa shine alhazin shine musayyib ibn hazm kenan yace
لما حصلت على طالب الوفاء yayin da mutuwa ta zo ma abu talib abu talib ibn abdul muttalib ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan
دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa وهو عنده أبا جهل sai ya samu abu jahal a wajensa
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة da abdullahi ibn abi umayyah ibn al-mughira al-makhzumi
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يا عم ya ce ya baffana قل لا إله إلا الله ka ce la ilaha illallah كلمة أشهد لك بها عند الله kalma ce da zan yi maka shaida da ita a wajen Allah gare zan yi shaida gare ka da ita a wajen Allah فقال أبو جهل sai Abu Jahal ya ce وعبد الله بن أبي da Abdullahi ibn Abi Umayya shaidanu biyu
يا أبا طالب suka ce masa ya kai Aba Talib ترغب عن ملة عبد المطلب yanzu kai zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib ar-raghba at- targhabu targhabu dinnan kalma ce take nuna kwadayi in kai ta'addada fi yana nufin kana so wa targhabuna an tankihuhunna kaga zan kace wa targhabuna fi an tankihuhunna kuna kwadayin ku aure su in kuma tai ta'addada an yana nufin kyama wa targhabuna an an tankihuhunna kuna kuna kyamar ku aure su
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana bijirar da ita gare shi wannan kalma ويعيد له تلك المرأة yana maimaita yana maimaita masa ita حتى قال أبو طالب har sai Abu Talib ya ce آخر ما كلمه akhira ma kallamahu karshen abin da ya faɗa don zarf ne wannan karshen abin da ya ma kallamahum wanda ya zance da su su da suke wajen wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam da su su Abu Jahal kenan
وعلانية عبد المطلب yana kan yana kan addinin Abdul Muttalib wannan yana ɗaya daga cikin ladabi na mai riwaya maimakon ya ce ana ala millati Ibrahim kaga yana faɗan magana sani ya ce sai ya ce shi yana kan addinin Abdul Muttalib tunda abin da yake hikaya ba mai kyau bane
وأبى أن يقول لا إله yake ya faɗi la ilaha illallah فقال رسول الله صلى الله sai manzon Allah sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya ce أنا والله na rantse da Allah لأستغفرن لك wallahi zan rinka nema maka gafara ما لم يؤمن matsawar ba a hana ni gare ka ba ga nema maka gafara ba وأنزل الله عز وجل sai Allah ya saukar da
ما كان للنبي والذين آمنوا أن an يستغفروا yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya kasancewa ga annabi da waɗanda suka yi imani su nema ma mushrikai gafara ko da kuwa ma'abuta kusanci ne bayan ya bayyana gare su cewa su ashabul jahim ma'abuta wuta ne
وأنزل الله تعالى بخير ذلك kuma Allah ya saukar da aya akan haƙƙin Abi Talib فقال لرسول الله صلى الله عليه ya ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam وسلم إنك لن تهدي من kai ba ka shiryar أحببت da inna ka la tahdi man ahbabta kai ba ka shiryar da wanda ka so walakin Allah ya hadi man yasha amma Allah shine yake shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin shine mafi sani da waɗanda suke wato shiryayyu Eh. Ah, wannan hadisin yana daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi ta fuskar isnadi akan cewar wato ah, akwai hadisin akwai hadisai na a- a- a- wato ake raddi da shi ga irin su alhakim da suke cewa sharaɗin Bukhari cewar baya ruwaito hadisi sai mutumin da yake da rawi guda biyu sannan hadisin sa zai zama to sahihi domin shi hazin da musayyib ibn hazin ba shi da rawi sai ɗansa sa'id ibn al-musayyib sauraka yana daga cikin afradus sahih ba shi da wanda ya riwaya daga wajensa sai sa'id ibn al-musayyib amma sa'id ibn al-musayyib ya kai matsayi a cikin hadda da ya zama to kan cewar an karɓi hadisinsa ballantar kuma bai kaɗaita da hadith ɗin ba Mm. kamar yadda za mu gani bai kaɗaita da riwayar hadith ɗin ba shi hazin ibn sa'id Ah, musayyib ibn hazin kai Ah, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwadayin eh, sh- shahidi akan wannan shine da Abu Jahal ya faɗi wannan kalmar a lokacin kafin mutuwa ta zo masa da shi kenan Abu Talib da ya faɗi la ilaha illallah a lokacin da shi kenan ya tsira Mm, Allah zai karɓi tubansa matsawar tunda bai kai gargara ba Mm. to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimasa masa muraja'a akan wannan kuma wannan ya nuna cewar ah, abu jahal bai mutu akan addinin musulunci ba abu talib sabanin yadda in shi'a suke fada sun karyata wannan hadisin ah, sun ce abu huraira ne ya ruweto shi ba san ma cewa ba shi kadai ne ya ruweto shi ba na'am haddasa mu ci gaba da daya riwayar قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم alhamdali shine ibn rahuya kenan وعبد بن حميد na'am قال أخبرنا عبد الرزاق to abdurrazzaq ya ruwaito wannan hadisin kun ga abdurrazzaq suna cewa nasu ne bayan ƙarya suke ba nasu bane yana da daga cikin waɗanda suke masoya ahlul bait kuma yana kaddamar da ali ibn abi talib akan ah, sayyidina usman eh to waɗansu su- waɗansu an ce suna yana kaddamar da su har akan abubakar da umar amma imam ahmad shi bai ji wa'annan maganganun daga wajen sa eh mai musannaf shi fa shi as-sanani eh abdurrazzaq ibn hammam as-sanani yana daga cikin waɗanda mai almuraja'a da yake kawowa akan cewa to ku kun ce in shi'a kun ce gashi kafire ne ko kaza gashi duk su ne suke ruwaito hadisan ku daga cikin su gashi nan abdurrazzaq yana daga cikin imam din naku dan shi'a ne namu ne so a bai sani ba inda in kai bawa inan littafin muraja'a duk zaka kan cewa dishir man banza ne wai kuma ya rubuta ne ga shekul azhar shekul azhar ya ji kai ya yadda har haka za a kawo to ga shekul azhar wanda ya fi kowa ilimi a alamu sunna ya yadda ya sallama ga hujjojin shi'a shine ake kace-kace da su a cikin albayyinat fi raddi ala abatilil muraja'at akwai wani dan shi'a da ya dade ban gan shi ba tun a kafin da tafi madina rabona da shi wata ran sai na gan shi a cikin sai ya turo min sako a cikin whatsapp ya turo wani hoto wai wani hoto da ya turo sai na yi comment ni ban san ma shi bane sai daga baya a yake cewa a ai shi ne wani ya ce oh kana nan shi ne sai a na ci gaba da jefa masa maganganu dai masu kaushi shi ne sai yake cewa wai in dai da gaske ne mai raddi akan muraja'at mana ga littafin sunan al-muraja'at mai raddi akan muraja'at mana ce ai muraja'at an riga an yi raddi akan sa in ce al-bayyinat fi radd ala abatil al-muraja'at na'am haddathana yaqub wa huwa ibn ibrahim ibn sa'ad na'am ci gaba na'am malam salisu alaikum salam fara shi wannan wajen abdulrazak ya ingancin wanda suke ruwa cewa ya sami haftilat a ƙarshen rayuwarsa ba a ƙarshen rayuwarsa abdulrazak ya makance saboda haka wannan makantar ta yi tasiri akan riwayarsa in wanda suka in ba illa wanda suke riwaya daga usul ɗinsa tun kafin ya makance amma wanda suke riwaya ba daga cikin usul ɗinsa ba hadisansu yana kar a lokacin yana karɓar talqin to an ce daga cikin wanda suka ruwaito a lokacin akwai ishaq ibn akwai addabari ishaq ibn yaqub addabari ne wanda yake ruwaito shi al-musannaf din to amma waɗanda suka yi waya daga wajensa daga farko kamar shi ishaq ibn ibrahim alhamdali ibn rahuya da irin su imam ahmad da suka je suka same shi lokacin yana garau ɗinsa su waɗannan hadisan su daga wajensa sahihai ne amma hatta musannaf ɗin ma na abdulrazzaq wannan shi addabar ya samu nushar sani ba abin da ya saurara daga wajensa bane bayan ya riga ya makanta yana da nushar wadda take ta asali yana da usul ɗinsa ba ka babu tasiri akan wannan tsufan nasa ga riwayar sa a cikin musannaf amma a cikin sahihain ko dama ba shi da wani hadisi sai daga riwayar waɗannan manyan ibn imam ahmad da isaac ibn ibrahim ibn rahuya da kuma ahmad ibn ahmad ibn yusuf ahmad ibn yusuf nake gani ko za mu ga za ka gani da wanda hatta abdu bin humaid sahibul musnad shi ma yana daga cikin wanda suka ji daga wajensa da dadewa na'am
قال أخبرنا معمر
na'am
قال وحدثني حسن عن الوالد na'am وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد to kaga ma asali ma yanzu kamar wannan hadisin ai kaga shi shi da wani ne ba shi kadai ne ya ruwaito shi ba eh mutabi'i ne ana na'am قال حدثني ابي shine ibrahim ibn sa'ad ibn abdurrahman ibn auf عن صالح daga salih ib- shine ibn kaisan كلاهما عن الزهري dukkaninsu daga zuhri salih ibn kaisan shi ma yana daga cikin at-tabaq al-ula daga cikin talamid az-zuhri
بهذا الاسناد da kwatankwacin da wannan isnadin مثله da kwatankwacin sa غير ان حديث صالح sai dai hadisin salih انتهى عند قوله ya tsaya a fadin Allah ta'ala a fadin sa فانزل الله عز وجل sai Allah ya saukar da a- Allah azza wa jalla sai ya saukar da aya a kansa ولم يذكر ايتين amma bai ambaci ayoyin ba وقال في حديثه kuma ya faɗa a cikin hadisin sasa
ويعودان في تلك wa ya'udani fi المقالات tilkal maqala kuma suna sake maimaitawa akan wannan maganar ai a targabu an millati ibrahim su abu jahal da shi umayya abdullahi bin umayya ibn abi umayya
وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة a cikin hadisin ma'amar a makama- a maimakon wannan wa yahuda ne fitika makala falam ya zala bihi ba su gushe ba tare da shi na'am na'am ci gaba قال حدثني محمد بن عباس a muhammad ibn abbad da da وابن أبي عمر ibn abi umar قال suka ce حدثنا مروان حدثنا مروان شيني ابن معاوية الجؤفي na zuwa Bas- ba- ba- kada na faɗa haka kada ya zamanto alfazari ne na'am an yazid عن يزيد وهو بن كيسان na'am عن أبي abu hazim حازم shine salman maula azza
عن أبي هريرة na'am قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mabbansa عند الموت yayin da mutuwa ta zo masa
قل لا kace la إله إلا الله ilaha illallah أشهد لك بها يوم القيامة zan yi maka shaida zan yi shaida a gare ka da ita ranar alkiyama فأبى sai yake فأنزل الله sai Allah ya saukar da إنه لا يهدي innaka la tahdi man ahbabta zuwa karshen aya
قال وحدثنا قال حدثنا محمد بن حاتم
na'am بن ib- ميمون na'am قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حاتم eh, shine Salman maula Ajj- maula maula Azza al-Ashja'i
عن ابي هريره na'am daga Abu Huraira yace manzon قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma baffansa قل لا اله الا الله kace la ilaha illallah اشهد لك بها يوم القيامة.
zan yi shaida a gare ka da ita ranar alkiyama قال sai yace لولا ان تعيرني قريش da ba dan kada Quraysh su- su- da ba dan kada Quraysh wato su aibata ni ba يقولون انما حمله على ذلك الجزع babu abin da ya sanya shi ya faɗi wannan illa ragwanci da jin tsoro لا مرض بها عينا da wallahi na faranta maka rai da ita wato da na sanya maka sanyi idaniyarka da ita a san ba abin da zai faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan gashi kuma yana da tsananin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأنزل الله sai Allah ya saukar da faɗin sa إنك لا تهدي من أحببت kai ba ka shiryar da wanda ka so sai ولكن الله يهدي من dai Allah shine yake shiryar da wanda ya so wannan hadisin ya nuna wato a, al'amarin a wajen hukunci a wajen Allah yake jalla wa'ala da kuma kan cewar abinda Allah ya bayyana dole mu imani da shi kuma da nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai isa matuƙa wajen gaskiya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana al'amarin ta abinda yake so ne tunda ga abin da yake so da kuma abin da yake zai nuna ma Quraishi cewa gashi wannan yana kare ni ga irin makomarsa da duk zai yi bayanin da da sai ya nuna cewa ai ya musulunta amma ya tabbatar da wannan kuma har ya ce ga abin da ma Allah ya ce masa ya ce masa ya daina nema masa gafara domin bai mutu akan la ilaha illallah ba kuma wannan hadisin a cikinsa mun ga husnu wato kyakkyawan ladabi yadda mai shi riwaya yayin da zai riwa yayin da zai hikayar magana mara saki mara kyau sai yazo da zamirul ghaiba yace huwa ala millati a- a- a- a- a- abdul muttalib Ah, kuma wannan shekarar da abu talib ya rasu ita ce ake ce mata amul huzn a tsakanin a- a- ya rasu tsakaninsa da khadija kwana uku bayan mutuwar bayan mutuwarsa da kwana uku khadija ta rasu to kuma wannan hadisin ya nuna nassi ne akan cewa wannan ayar innaka la tahdi man ahbabta cewa ta sauka akan Abu Talib ne kamar yanda hadisi ya nuna wannan kuma ijma'i ne na malaman tafsiri a malaman Qur'ani na'am na'am to wannan shine karshen wannan babin insha Allah sai mu tsaya nan ko alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da ta ce a shekarar ne na sanin bukhari
fathul bari na ibn hajar eh har shaukani yana cewa la hijrata ba'da al-fath wato yana nufin fathul bari din kenan eh to na sahih muslim sai dai sharhin nawawi amma ba a wadata da sharhi daya na sahih muslim akwai ikmalul mu'lim na al-qadi iyad da al-mu'lim bi fawaid muslim na al-maziri da kuma sharhin ubbi sau da aka sai an hada sharhohin amma dai sharhin nawawi shine ya tara sharhohin kuma ya zo da ziyadat alaikum salam abuwa tarjaman babin ko to inda ka ga yayi gajere to sai dai in watakila ba a shigar da shi cikin sharhin ba in dai ba a watakila ba a shigar da shi cikin ko an sa shi cikin sharhi ne amma ni dai kawo mu gani Mm, akwai bambanci wannan ba ba shi da alaka da sahih muslim yana da alaka da shi da su waɗanda suke rubuta ne daga cikin nawawi ba su ɗauke shi gaba ɗaya ba abinda ke cikin sharhin shine aula wannan baya daga cikin nusakh din sahih muslim din tunda wannan nusakh din da suka zo bayan nawawi ne na zamani ne ne shi asali sahih muslim bai rubuta anawin ba bai rubuta taken babi ba wanda shurrahu ne suka riga rubutawa na ɗaya daga cikin abinda ɗaliban ilimi ya kamata da ku rinka taimaka mana da shi musamman wanda suke da za su iya samun sauran sharhohi ku rinka ganin yaya unwanin sharhin yake tsakanin littafan sharhohi kamar ikmalul mu'lim na qabi'iya ya ya rinka rubuta unwanin babin kamar al'ubbi sharhin sahih muslim na al'ubbi ya ya rubuta don ai mukarana tsakanin su da nawawi zai taimaka mana zai ba mu fa'ida ba zan iya yin wannan ba amma ku rinka ku rinka dan dubawa dan mun zo sai ku rinka yi mana tambihi akwai wancan littafin na lu'lu'ul marjan shi ma da na duba shi na ga tarjama ba ya shi wanda
a shi lu'lu'ul marjan ya dauki tarjamomin muslim ne Mm. tarjaman muslim ya rinka dauka saboda ya tattara hadisan waje daya shi ko bukhari kasan ya rinka watsa hadisan ne bisa tarajum daban-daban eh so ya dauki tarjaman muslim tarjaman muslim din kuma daga sharhin nawawi ya dauka Mm. na'am alaikum salam na'am na'am
mutum ne muka ciniki da shi ya kaya a gona amma sai ne zai gani kayan sannan gona ta fara da shi da ciniki da yawa kaya wani- kayan amfanin gona ne eh misali da ba a ce irin kamar kaya ko ciyawa mai sauran tunda kamar hawa a da aka fi sauke ta Mm.
to da aka ciniki a gida ke ne da kuke baya to a ranar da muka ciniki mun ji sai ba mu kaya sai ya je na ji da ba mu kaya Mm.
na dawo na yi tsarin ko shi je kwashi sai ji shi ma sai gaba ko kayan na sai ji masu mai kan kan na shiga shi ne shi ko ba ba na bi shi su sa ko ne ne sa ta shi ko ya abu ne
ayo ai bai bai koma kan bamaninsa ba tunda yana gonarka yana gonarka bai koma kan bamaninsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya hana a sayar da kaya hatta tahuzuhu tijaru ila rihalihi har sai attajirai sun kwashi kayan sun kai zuwa sutuwan su saboda haka bamanin ba zai intikali ya zuwa gare shi ba sai idan ya kwashe kayan amma tunda bai kwashe ba zamanin yana kai sai ka mai masa da kudinsa eh kai zaka dauki hasara satar an zo an sace ne a wajenka kuma wannan shine asal al-asal yana wajenka ba za ka ce ya kawo shaida cewar sacewa akai ba kai ne za ka tabbatar kan cewa kayan suna nan tunda al'asul kayan suna gonarka ka yadda akan gonarka ya dai gani amma ya kwashe bai kwashe ba baka sani ba saboda haka kai al- kana ana shakka akan cewa damanin ya yi intikali zuwa gare shi ko bai intikali zuwa gare shi ba to tunda ko ana shakka al'aslu baka ma kana ala ma kana damanin yana nan akan ka to da sai ka bashi kudin sa na'am na'am ni tambaya ta kan haraji haraji na'am wanda gwamnati su suke sanya Eh.
government local government
eh wani adad ta ke yi daga cikin abubuwa iri eh
ya halatta a musulunci a cikin daular musulunci ana cewa bai ha- halaji biya- baya halatta sai idan bukata ce ta sa kamar al'umma ya zamanto kan cewa babu yadda za a gudanar da maslaha ga al'umma sai an sa musu haraji to babu laifi sai a sa musu shine fatuwar malamai amma al'asul ba a ru- ba a dora mutum wani haƙƙi wajibi akan dukiyarsa bayan zakka to amma a gaskiya yanzu a cikin al'umma yanda ya- ake gudanar da al'umma mutane ba su fito sun bayar da sun bayar da abu bayan da za a gina al'umma ta za a gina al'umma
akwai wani hadisi a musulunci wanda ya yi magana a kan sahibul max al-sahibul eh to ne ne kun sanye da ake cewa wannan almaratul galibiya wanda ake cewa ina tabat eh lauta lauta eh sahibul max da kubilar min saboda sahibul max ai shine azalumai kenan masu karban dukiyar mutane ba da haƙi ba sune masu idan mutum ya zo zai yi tijara a ɗora masa haraji da irin kaman eh shi din ne yanzu kaga aslan kaga kaman custom duty kamar custom duty shine aslan wato musulmi idan suka ka a- wato waɗanda ba musulmi ba idan suka shigo da kayan su zuwa ƙasar musulmi ana sa musu su bu- su biya ushiri da wanda ba musulmi bane ahlul har ake sa musu ushiri to in kace zaka samu musulmi wannan ka mai da shi tamkar wato ahlul zimma to shi yasa ake ganin masu VAT value added tax value added tax duk yana duk yana ciki ka sai abu ta kara ma 5% eh duk yana daga cikin wannan wanda yake a asalinsa gaskiya duk bai halatta ba sai dai idan dan saboda maslaha ne ta al'umma to babu laifi mutane su- su bayar da shi akan matsayin kan cewa wannan gudumawa su ne don gina al'umma na'am ya zama kamar larura ne ke a bayan
eh ya zama to ya ya zama to larura don gina al'umma ba wanda idan da kaga ai da da me yasa ba a bayarwa duk wannan harajin ba dan saboda ana samun kudin mai isasshe bane amma yanzu kuma kudin shigar kudin man yayi baya Um, idan ba a yi haka ba ta yaya za a gina kasar ya kan dama ana biya na'am duk lokacin da ake ba mu man dama ana biya eh a da dai ba a tsananta wajen karba ba kuma a yanzu yanzu kamar waɗansu da suka karo yanzu kamar alal misali stamp duty din da suka sanya akan a a a- akan masu account cewa duk wani duk wata transfer da kai sai ka biya naira 50 stamp duty da aka kawo sabo ne wannan sabon haraji ne eh amma wannan ai isu kudi suka ne kwanta kwanta da kafsan eh to amma ai ai ka san yawan in aka ga ai abinda dama ake so yawan account din da kuma yawan harkar transfer din yawan shine zai sa kudin shigar su zamanto masu yawa na'am yawa a dangane da karatun gobe da na ce gobe ma za a yi karatu za a yi karatu amma gaskiya sai bayan azahar don namanta ashe ina da lecture gobe da safe na yi musu kuma alkawari gaskiya ta mata ce tun wata ɗaya da ya wuce za a yi gaba da yana So, za a yi goban amma sai bayan azahar bayan azahar insha Allah sai tun da dama muna da awa biyu sai mu yi hissa biyu din mu yi usul awa daya mu yi bidayatul mushahid awa daya na'am wai a yi bidaya kawai sai zama to an yi balansin durus din a yi biyan mu yi biyan ya fi eh to shikenan su ci gaba din usul din ya ci gaba da shallake ta din ko To, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk